أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ في ظلال هذا المعبر والتالف بهذه الستة الذي الزمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما يتبع أكثرهم إلا الزنا وإن الزن لا يغني من الحق شيء شيئا إن الله عليم بما يفعلون الحمد لله نقول يا الله تبارك وتعالى wanda cikin ni'imarsa da baiwarsa da fallansa ya sanya da wannan rana mai albarka ranar lahadi biyu ga watan ramadana shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu bayan aiwa annabi isa alaihi salam muna gode Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin wannan sura ta suratul yunus za mu tashi kan ayat 36 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anta bi akfarhum fi ma fil asnani illa zan illa zanna wadannan kafurai mafi yawan su ba abin da suke bi fi ma fil asnani wurin bauta wadannan gumaka da suke bautawa illa zannan haizu kalladu fi abawo abin da suke bi kawai zato ne yayin da sun yi kwaikwayon iyayensu ne akan abin da iyayensu suke aikatawa su ma suka zamanto suna bin wannan zato suna ainihin bautawa gumaka ba sa ainihin bautawa Allah tabaraka wa ta'ala a a inna zanna la yughni min al shay'a shi kuma zato baya wadatarwa akan gaskiya da komai wato in an abu zato ne ba a itikadi da shi ba a doruwa da shi akan abin da ya shafi aqida duk aqida ba a bin zato to ana so a samu yaƙini ne fi ma huwa maglubun minhu al ilmu abinda ake nema a gare su shine ilimi da kuma wato samun yaƙini a kan abin da suke yi ya zama to an yi yaƙini ba a son wahamu ko ainihin abin da ya shafi zannu a cikin abin da ya shafi aqida inna allaha alimun bima yaf'alun Allah tabaraka wa ta'ala masani ne da abin da suke aikatawa ya san abin da suke aikatawa kuma ƙarshen sani firjazihim alaihi Allah tabaraka wa ta'ala zai zaka musu akan abin da suke bautawa na bauta gumaka da suke yin sa ba tare da ilimi ba tare da sani akai ba wato ba tare da ainihin wani dalili da suke bauta wannan gumaka ba su suka halicci gumaka sannan kuma su suke bauta waɗannan gumaka din وما كان هذا القرآن تهدون الذين بين يديهم يلبسون الكتاب لا ريب فيه رب العالمين الله تبارك وتعالى وما كان هذا الكتاب هذا القرآن قرآن wannan qur'ani bai zama an yuftara iftira'an min min dunillahi ba zai zama kagowa bane wanda za a kago daga wurin Allah ta wani Allah tabaraka ta'ala ya zama to ya yayin kirkiro wannan alqur'ani walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sai dai shi alqur'ani yana gaskata abin da ya zo nan gaba gare shi ko abin unzila abin da aka saukar kafin alkur'ani kuma ya zama tasdiqan lima qablahu yana gaskata abin da ya zo kafin shi min al-kutubi da daga cikin littafai da aka saukar na taura da injila duka qur'ani yana gaskata su sannan wata silar kitabi tubayyinu ma katabahu Allah min al-akani wa ghayriha qur'ani yana bayyana duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta ne ga hukunce hukunce da waninsa sannan kuma la raiba fihi shi wannan alqur'ani ba ku kwanto a cikin sa min rabbil alamin ya zo ne daga rabbul alamin wato ubangijin talibai shine ya saukar da shi ba wani bane ya kirkiro alqur'ani Allah ne tabaraka wa ta'ala ya wahayi wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani saboda abin da kafirai suke faɗa ne Allah ya saukar da wannan raddi a gare su an ya kulu naftara Allah ta baraka ta lati wato gori suna faɗan wannan alƙur'ani ikhtala qawul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ainihin kirkiro shi wato am anan wasu malaman tafsiri sun ce ma'anan sa bal ko ma'anan sa wawun daga cikin wasu malaman tafsiri sun ce bal yaqulu na iftarahu ma'anan am anan wato bal abinda yake nufi dai kawai suna cewa wannan alqur'ani ya kirkiro shi ko kuma wa yaqulu na innahu iftarahu suna cewa shi wannan alqur'ani sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ya kago shi wato yaftala qawul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na rasulullah shi ya aini kirkiro wannan alqur'ani kul ka gaya musu ya rasulullah fa atu bi suratin mithlihi ku zo da wani sura misalin alqur'ani ai kuma larabawa ne wanda take fil fasaha wal balaga suran da take da ainihin fasaha da balaga ala wajhil iftira bangare na kirkira kuma ku kirkiro fa inna kuma arabun fusaha'un mithli ai kuma larabawa ne masu fasaha irina a wannan sura kina da Yunus a can suratul Baqara Allah tabaaraka wa ta'ala ya in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wa du shuhada'akum min dunillahi kuntum sadiqin anan Allah ya ce fatu bi suratin mithlihi a can kuma Allah ya ce fatu bi suratin min mithlihi malaman tafsiri sun yi maganganu me bambanci tsakanin wannan aya na suratul Yunus da wancan aya na suratul Baqara suka ce wannan Allah ce fa'atu bi suratin mislihi ku zo da sura misalin surorin alqur'ani misalin wannan suran da ake karantawa a can suratul baqara kuma fa'atu bi suratin min mislihi ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nabiyyun ummiyun annabi ne wanda kuka sani ummi ne bai taba koyon karatu a wurin wani ba bai taba koyon rubutu a wurin wani ba to in dai kun ya kokonton wannan alqur'ani kuna cewa ba gaskiya bane ku samo wani min mislihi wanda yake irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a wurin zuwa ya koyi karatu da rubutu wurin wani shi ma ya zo da wani abu na alqur'ani wato anan kuma Allah ya ce ku zo da misalin wannan alqur'ani ku zo da sura daya wanda za ta tara balaga da duk abin da alqur'ani yake da shi a cikin suratul hudin Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin min mislihi muftariyatin wadu masaratun min dunillahi kuntum sadiqin Allah tabaaraka wa ta'ala ce suna fada wato wannan qur'ani sai ka kago shi shi ya kago ka ga ya zo da surori guda goma mithlihi muftariyat misalin alqur'ani wanda aka kirkiro su aka kago su wadu masaratun min dunillahi ku nemi duk wanda kuka samu iko wanda ke kuma bayan Allah ya taimake ku akan wannan aiki in dai daga yauke cewa wannan alqur'ani wato ainihin kirkiro shi aka yi haka nan Allah tabaraka ta'ala wannan sura yace wadu li jarati alayhi min salatu ku kira ku nemi duk wanda za ku nema wanda zai taimake ku wanda kuka samu dama min dunillahi wanda ke koma bayan Allah in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke cewa balan malam ya qadaru Allah ya tu mithlihi yayin da suka sani ba za su iya kawo ba za su iya kawo misalin alqur'ani ba to nan kam alimu annahu min billahi tabaraka wa ta'ala dan ya sa sun san cewa shi alqur'ani daga wurin Allah ne tabaraka wa ta'ala yake aw wajaba an ya'lamu annahu min billahi ko kuma ya zama wajibi su san cewa shi alqur'ani daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala yake irin su musailamatul kazzab sun yi iya kokarin su kamar da sabil fa dake yake kafada musailamatul kazzabi ha wala kaunahu sharikan lahu fil amri ma da mashriqi musailamatul kazzabi ya ya yi kokari kwarai da gaske ya zama to sharikan lahu fil amri ya zama abokin tarayya ga sayyidina rasulullah suna cikin wannan aika ainihin ya yi tarayya da manzala sallallahu amma Allah manzala sallallahu bai da abokin tarayya cikin wannan lamarin sa musulmi da halaka na shirika lahu fil amri ba ta majdugi ainihin ƙarya ne tsantsa ya kirkiro akan yayi yana so yi tarayya da sinar sallallahu shi yasa ainihin lokacin da zai samu sinar sallallahu alaihi na zo zan musulunta amma wannan annabtan naka ka tsaga gida biyu manzancinka ka bani rabi kai ma ka rike rabi manzo Allah sallallahu alaihi ya dauki wani tsinke yace masa kaga misalin wannan baka da shi a cikin annabta na shikenan sai ya tafi da ya tafi yace dama na sani Allah ya aiko mu biyu ne sai ka handame ka tattare gaba da kake kai kadai ne Allah tabaraka wa taala ya aiko saboda haka sai ya koma gefe idan an sauki alqur'ani sai tambayi musulmai me aka saukar muku idan sun karanta masa misali alam tara kai fa rabbuka bisabil fil alam yajal khaydan fi tablil wa arsala alayhi tarama babil idan sun karanta zuwa karshen sura sai ce wa kad unzila alayya mithluhu aini ma an saukar min da irin wannan alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu zaramun wa fil wa khurdumun dawil inna zalika min kilkati rabbina la qalil ni ma an saukar min da irin wannan ai giwa giwa wani abu ne babba wa san da kai mai giwa ina da dogon hanci da wutsi a kato kuma tafiyarsa yana tafiya na tijaka lalle irin wannan cikin halittar ubangiji kadan ne wai shi ma qur'ani ko kuma yan karanta masa wala fasda bi ma tumrad al mushrik zaid ya dabda bi tudabdain khalta khaladin wa alaki bil ma wa salaki bid din ya kwado dan kwadi guda biyu wato kana yawo akan ruwa saman ka yana yana sama yana waje kafafuwanka suna cikin ruwa kuma baka gurbata ruwa baka hana ruwan sha to haka da ya ringa faɗan abubuwa na ainihin iftira'i daban-daban ya kirkira ya ce shi ma duk lokacin da ya je ta sura ko ta aya shi ma sai ya ce an saukar masa da irin wannan to saboda haka duka na abubuwan nasu sai ya zamanto shiririta shi alqur'ani kitabun azizul ajiz al khalqa kullahu wato littafi ne gagarau wanda ya gagari dukkan halitta gaba daya ajiz al insu ayatan minhu wal jinnu fa alla ata bihi mai hamziya yace yayi shi alqur'ani ajiz al insu ayatan minhu aya guda ɗaya kaɗai ta gagari halitta gaba ɗaya wato insu mutane gaba ɗaya su zo da irinsa haka nan wal jinnu aljanu su ma su ga irin aya ɗaya sun gagara wa Allah a tabi gulaga ya aka yi ne yasa masu balaga ba su iya kawo irin alkur'ani ba ai ba za su iya kawowa ba wato a kitabun azizun ajiz al-karka kullahu ne littafi ne gagarau wanda ya gagari halitta gaba ɗaya ba za su iya kawo misalin sa ba
بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولما يأتهم سائله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان الله تبارك وتعالى بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ai yadda lamarin yake waɗannan kafirai sun karyata abinda ilimin su bai kai guri wato ilimin su bai isa wannan wurin ba wato dama mutum alisan azu ma shi lahu dan adam yana kin duk abin da ya jahilta duk abin da mutum ya jahilta yana kin wannan abu to sun jahilci ai suna karyata alqur'ani saboda ilimin su bai kai su gane wato abin da yake cikin alqur'ani ba kazzabu bil qur'ani ne tabbaru sun karyata qur'ani saboda ba ainihin ba su yi tadabbarin alkur'ani ba afala tadabbarin alkur'an am ala qulubina taqaluba me yasa ba za su yi tadabbarin alkur'ani ba ko dai zuciyarsu an kife ne an sa wani rufi ne ba za su gane ba to Allah tabaraka ta'ala ya lamma ya ce mutawilu aqibatu ma fihi min al-ilm yayin da abin da karshen abin da yake cikin alkur'ani na ainihin alkawari azaba da zai su kazalika takzib haka nan yadda suka karyata waɗannan abubuwan nan wannan Qur'ani kazzaban lazina min qablihim haka wanda suka zo kafin su suka karyata rusulun annabawan su ai dukkan wanda suka gabata sun karyata annabawa Allah yana gaya mana fa kazzabu fa halaknahu suka karyata Allah ya halakar da su su ma waɗannan mutane fanzuru ku duba kaifa kana hakimatul zalimin ya karshen azzalumai suke yake kasancewa da tafsirin rusuli azzalimai da suke karyata manzanni ya karshen su yake zama ai akhir amrin min halak karshen lamarin su na halaka fa kadhalika nahli nuli wa haula kamar inda muka halakar da waɗannan ainihin wanda suka gabata haka waɗannan su ma za mu halakar da su saboda abin da suke aikatawa na karyata alqur'ani karyata ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala karyata ainihin wato abubuwa da suka zo cikin wannan alqur'ani Allah su ma zai halakar da su kamar yadda halakar da waɗanda suka gabata
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمسلمين a wa minhum ala makkata man yu'minu bihi daga cikin su ala makka mutanen makka akwai wanda za su yi imani da shi bi billahi bi zalika minhum saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya san da cewa za su yi imani wa minhum man la yu'minu bihi amma daga cikin su sannan kuma akwai wanda ba za su yi imani da shi ba ba za su yi imani da wannan alqur'ani ba wa rabbuka alamu bil mufsidin Allah tabaraka wa ta'ala shi bi sanin wanda suke ainihin masu barna tadidan lahu wannan an yi ne saboda tadidi a gare su a ka'ida ay ka tunkir al-ayna dawa ash-shams min ramadin wa yunkir al-famadam al-ma'i min safani ai ido zai yi inkarin hasken rana saboda ainihin ramadin yana da yirfi wannan ido sai ce ai yau wannan ranar ba ta da haske saboda abin da ke ya shafi idonsa sannan wa yunkir famadam al-dam al-ma'i min safani kamar yadda malam Busiri ya faɗa shi ma haka baki zai yi inkarin ɗanɗanon ruwa ya ce wannan bai da ɗanɗano ɗaci ne ma da shi saboda ciwo rashin lafiya da yake cikin wannan baki yana zazzabi ne duk abin da ya sa bakinsa zai je yana daci to saboda haka wayannan kafirai saboda rashin imani da yake cikin zuciyarsu shi yasa suke inkarin wannan alqur'ani ba za su yi imani da shi ba amma duk wanda ya samu ainihin haske na imani dole zai yi imani da wannan alqur'ani kuma zai tadabburin alqur'ani zai fahimci abubuwan da suke cikin alqur'ani ko zai fahimci wasu abubuwa daga cikin abubuwan da suke cikin alqur'ani zai amfani da shi zai samu ƙari na hasken imani a cikin wannan alƙur'ani mai girma.
وإن كذبوك فإن يعلمون كما أمركم أنتم بريئون مما أحضر عليكم مما تعملون a Allah tabaraka taala yace sai ya ci gaba da rarrashi sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ya Rasulullah fa in kaz wa in kazzabuka idan dai wayannan mutane suka karyata ka fa kul ka gaya musu ya Rasulullah li amali aiki na yana gare ni wala kuma amalukum kuma aikin ku wato li kullin jazaa'u amali kowa a cikin mu ni da ku za a saka masa sakamakon aikin da ya aikata ne ku za a saka muku sakamakon aikin ku da kuka aikata ni ma za a bani sakayyan abin da na aikata saboda wa antum bari'una mimma amal hukum kubuta ba ruwan ku da abin da nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'malun kuma ainihin wato wa- wato kuma kun kubuta ah, ni ma na kubuta ba ruwan da abin da kuke aikatawa wa hadha mansukun bi ayatin zayfi wannan aya an yi nuskanta da ainihin abin da yake cikin aya na ainihin zayf wanda take cikin surat tauba wa idan talaka ashhurul hurum آه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واسروهم واقضوا لهم كل مرصد آه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا السبيل إن الله غفور رحيم وأن آية سورة التوبة ليس ني الله ينسكن wannan aya idan watannin alfarma suka wuce wanda Allah tabaraka wataala ga mana wato min harabatul hurum a cikin watanni da tashurin da Allah isna shar sharan watanni goma sha biyu ne amma cikin su akwai arba ta hurum watanni hudu masu alfarma Allah ya ce to idan wannan watanni hudu masu alfarma suka wuce to faqatilul mushrikun a mushrikina faqtilul mushrikina ku yaki wadannan mushrikai haisu wajadtumuhum duk inda kuka same su ku yake su kamar yadda suke yakan ku to saboda haka wannan aya hukuncin ta ya zama an soke amma madalulin ta inji malaman tafsiri suka ce ba soke madalulin ta ba wato na cewa wato kowa za a bai sakamako akan abin da ya aikata ni abin da na aikata za mu sakayya a kai kuma za mu sakayya akan abin da kuke aikatawa to saboda haka ya zamanto babu nuska akan madalolin wannan aya amma abin da ya shafi hukuncinta an soke da ayan ainihin da yake surutau ba aya ta biyar ta soke wannan aya saboda ainihin ma na saka min ayatin na wani na ta bi khairin min hawa nusriya Allah tabaraka wa ta'ala ce ba zai nuskan aya ba ko ya mantar da ita sai ya kawo ta aya misla khairin min hawa nusriya sai ya kawo aya da tafi da alkhairi ko ya kawo aya misalin ta saboda haka cikin alkur'ani akwai nasikhat nasikul mawsukh akwai ayoyin da suka soke akwai wanda aka soke su sannan nuska qur'ani ya ya bambantu akwai wanda nasikul tilawati wato wanda an soke tilawarsa amma hukumu bakin hukuncin sa na nan babu tilawan ba a karanta alkur'ani amma hukuncin ayan na nan kaman ayar rajamu sai na Umar radiyallahu ta'ala yake cewa ba don karate yayi kare cikin alkur'ani ba da ya dawo da ayar rajamu wanda an soke karatunta amma hukuncin tunanin karatun nata shine asheku wa shekatu idza zana ya farji mu ma albakta na kala min Allah Allah azizul hakim wato wanda yake ainihin musini da musina don sun yi zina ku jefe su wato har zuwa yanayin mutuwa ku jefe su wannan wato horo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah mabuwayi ne gwanin hukunci irin wannan aya an soke karatunta amma an bar hukuncinta irin wannan ayan da muka karanta an soke hukuncinta amma karatunta yana cikin alkur'ani to nau'in waɗannan nasu kaɗin duk suna cikin alkur'ani malaman ainihin nas- na nusuk sun yi kamar yadda imamul ah, suyudi ya kawo cikin littafinsa na nasik da mansur ya kawo wa'innan ayoyi da bambance bambancensu da hukunce hukunce abin da ya shafi nuska na alkur'ani
ومنهم من يستمعون إليك أبا فتسمعهم ولو كانوا لا يعلمون
a wa minhum daga cikin waɗannan kafirai wato a man yastami'una ilayka akwai wanda suke kusanto su ainihin saurare ka idza karata idan kana karatun alqur'ani zo su saurara ijtama nafarun min quraish jama'a daga cikin alqurayshawa sun taru fihim abu jahal wa fihim abu sufyan a cikin su akwai abu jahal akwai abu sufyan da waɗannan su da irin su utba da shaiba suka ce wato suka taru da suka taru suna sauraron alkur'ani kowannen su ya buya kar dan uwansa ya ga cewa yana zuwa ya saurari alkur'ani saboda yanzu zai saurara suna samun wasu hikimomi daga cikin hikimomin alkur'ani gobe idan sun koma majalisa suna tadi sai su jefo wata magana daga cikin hikimomin da suka ji na alkur'ani da suka sato to wani lokaci in sun jefa sai a gane cewa wannan ba maganan su bane wato wannan magana ne wanda yake ainihin na alkur'ani magana ne da zo ga wurin Allah tabaraka wa ta'ala to waɗannan mutane suna zuwa saurara alkur'ani sai ce hal tasma'una ma yaqulu muhammad ma yaqulu muhammad kuna jin abin da muhammad yake cewa fa qalu sai ce innahum lam yasma'u shay'an sai ce ai su ba su ji komai ba suna inkari afala afa a- afa anta tasma'u summa ya rasulullah sallallahu alaihi zaka ji yadda wanda yake kurma shabbahumullahu bihim fi adam al-intifa bima yutla alaihim Allah tabaraka wa ta'ala ya kamanta su da kurame ne saboda ainihin ba za su ba sa amfanuwa da abin da suka ji za su ji alkur'anin amma ba za su yi amfani da shi ba to saboda rashin amfani da shi ji ne amma ba sama'i kubulin wanti fa'il bane wato ba ji irin na karba da ai amfani da abin da aka ji bane ba sa sama wata dabburin ba sa ji na dabburin abin da yake cikin alkur'ani Allah tabaraka wataala ya ce to ai wato suna nan ainihin kaman kurame ne gir- ainihin kamanta su walau kanu ya la yaqilun wato su sun kasance la tadabbaruna ba sa ainihin hankaltuwa ba sa lura da abin da yake cikin alkur'ani na ma'anoni na ainihin hikimomi na ijaz gajiyarwa na alkur'ani duka ba sa ainihin tadabburi da shi da sun yi tadabburi da shi da sun gane wannan alkur'ani daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala yake ومنهم من يعلمك الكتاب أنت تابن ولو كانوا لا يشكرون
a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa minhum al-kuffar kuffar quraish a cikin su waɗannan kafirin qurayshawa wato man yanzuru ilayka akwai wanda zai ringa kallon ka wa ta ta'dil umiya yanzu kai zaka shirye da wanda yake makaho law kanu la yusirun aw law kanu la yusirun da sun kasance ba sa gani a shabbahumullahu bihim Allah ya kamanta su da wanda suke makafi ne fi adam al-itidai saboda rashin shiriyar su ba su bi bin shiriyan Allah tabaraka wa ta'ala ba bal a'zamu ai sun fi ma ainihin makafin bata saboda fa inna la tamal abdar walakin tamal qulubul lati fi sudur ba idanuwa bane suke makancewa ya cutar abin da yake makancewa zama ya cutar da mutum duniya na ukuran shine qulubul lati fi sudur kira wato zukata ne wanda suke cikin kiraza makancewansu shi zai cutar mutum ya ga ainihin gaskiya ya zama ba zai aiki da wannan gaskiya da abin da ya gani ba saboda haka idan ya ganta bai aiki da ita ba to shikenan sai ya zamanto bai amfanu ba a duniyar lahira wato a rahal kalbinu ani wa saliman lahul a lahul qada taqarrab bir rida fal asl la yatahawwalu a sai ya zamanto alamatu alillahi fina salasa imanun wa taslimun wa sabrul mujmal sai ya zamanto alaman ainihin alillahi a cikin mu yace abubuwa ne guda uku a samu tas imani duk abin da Allah tabaraka wataala ya saukar mutum yayi imani da shi hakikanin imani a samu taslimi mutum ya sallama hukuncin Allah tabaraka wataala sannan a samu hakuri wanda yake mujmali mutum ya zamanto yayi hakuri gaba daya duk akan lamarin Allah tabaraka wataala dama hakuri akwai hakuri akan izatul kharqi mutum ya hakuri akan cutarwan halitta halitta su ringa cutar da shi idza ra'ata izatil khalqi fasbir lidha khulifta idan kaga izayan halitta to kai hakuri don haka aka halicce ka ajara azahum li alla tarkana ilayhim bal lillahi farkana Allah ya turo da cutarwarsu gare ka ne saboda karka karkata gare su ka karkata ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka gane baka da kowa baka da komai wanda zai ma wani amfani sai Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka wannan shine hakuri na farko hakuri akan idayan halitta hakuri na biyu kai hakuri akan abin da ya shafi bin Allah tabaraka wa ta'ala duk wani umurnin Allah tabaraka wa ta'ala kai hakuri akai ka bi Allah tabaraka wa ta'ala wato sannan kai hakuri a barin manhiyat duk abin da Allah ya hana to kai hakuri ka akan wannan hakuri eh, wato akan wannan abun da Allah tabaraka wa ta'ala yana din to sai ya zamanto ka samu dukkan hakuri da ake bukata sannan kai hakuri akan bala'i lokacin da Allah ya jarrabe ka da ibtila'i to kai hakuri akan wannan abu to saboda haka waɗannan mutane suka zamanto ba sa gani ba sa ainihin ganin abun da ake bukata su gani na shari'a zukatan sun makance ba sa karban gaskiya na'am إن الله لا يهدي من كان شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون to tunda suka zamanto haka a sun zalunci kansu saboda abin da suke ainihin yi na ainihin butulcewa Allah tabaraka wa ta'ala da kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce ai duk abin da suka yi suka makance zamanto ba sa karban gaskiya ba sa bin gaskiya saboda haka Allah ba zaluntar sai ba inna la lazrimun nasu shay'an Allah baya zaluntar mutane da goma walakin nan nasu an fusahum yazrimun mutane su ne suke zaluntar kansu Allah ya yi tasarrufi ne cikin abin da ya halitta idan Allah tun da shi ya halittan to don ya yi tasarrufi a cikin halittansa su waɗannan halitta ba su ce Allah ya yi zalunci a cikin tasarrufinsa ba kamar kai ne cikin dabbobin da ka mallaka sai ka ɗauko ne ka yanka sauran kuma ka ci gaba da ainihin kula da su ka ci gaba da kiwon su nan ba za a ce ka zalunci wanda ka yanka ba adalcin ka ne kawai kana da sarrafi a cikin abin da ka ainihin mallaka abin da yake kiwo to shi Allah dukan halitta nasa ne milkan wa khalqan wa abidan mallakan sa ne halittan sa ne bayin sa ne to saboda haka duk abin da suka Allah tabaraka wataala yayi ba zalunta su yayi ba su ne suka zalunci kansu akan abin da suke aikatawa na ainihin kafurci da barin bin shiriya na Allah tabaraka wataala ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ولقد الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين
Allah tabaraka wataala ya ce wa yawma nashiruhum ran da za a tashe su wato ka annahum zaka ga wannan lanan za su zama to ka annahum lam yalbasu fid dunya aw al qubur ran tashin kiyama ran da Allah tabaraka zai tashe su za a zama to kamar ma ba su zauna a duniya ba ko kuma kamar ma ba su yi zaman kabari ba illa sa'atan min nahari minan nahari sai dai dan awa ɗaya na rana kawai suka zauna li hauli ma ra'uhu saboda tsoron abin da su gani na tashin kiyama saboda irin ahwalul yawmul kiyama ala yanayin abubuwan tsoro ran tashin kiyama da suka gani sai suka kaman ma a duniya kam awa ɗaya kaɗai suka yi ko kuma zaman kabari da suka yi awa ɗaya suka yi saboda wannan tsoro ya ta'arafu na bainahum lokacin inda ma buisu lokacin da aka tashe su za su ringa gane junansu sashin suna sanin sashi ai ya arifa kullu adin akahu kowani ɗaya yana gane ɗan uwansa idza laqiyahu idan ya gamu da shi zai gane wannan wane ne summa yanqadu ta'aruf sannan wannan ah, sannan yanqadu ta'aruf sannan wannan sani sai ya yanke ya zama to ba wanda zai gane ɗan uwansa da shiddatil ahwali saboda tsananin tsoro da yanayin tashin alkiyama yadda yake sai wannan ganewan ya yanke gaba daya karka sirar lazina kazzabu bi liqa'illahi wanda suka karyata gamuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ran tashin kiyama suka karyata shi hakika sun yi asara wa ma kanu mutadin ba su zama to shiryayyu ba saboda ainihin karyata tashin alkiyama da suka yi sun yadda akwai mutuwa amma suna ainihin karyata abin da ya shafi tashin kiyama to saboda haka sun yi asara kan abin da suka karyata
وإما يرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يعلمون Allah تبارك وتعالى ce wa imma nuriyannaka ba'd allazi na'iduhum bihi min al'azab da za mu nuna maka wato za mu nuna maka abinda ainihin muka musu alƙawari sashin abinda muka musu alƙawari na azaba fi hayatika a rayuwarka wato fa za ka nuna maka wannan ka ga irin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu alƙawari aw natawaffayannaka ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarka qabla ta'zibihim kafin Allah ya musu azaba fa ilaina marji'uhum ai dukkan lamarin zai koma makoman zai koma wurin Allah ne tabaraka wa ta'ala thumma Allahu shahidun muttalibun ala ma yaf'alun Allah tabaraka wa ta'ala kuma sai ya zamanto yana iddilayi yana tsinkaya duk abin da suke ƙarya suke aikatawa min takzibihim da ƙaryatawa da suke yi wa kufrihim da kafircewa da suke butulcewa Allah tabaraka wa ta'ala da suke yi fa yu'azzibuhum ashaddal ashaddil azab Allah tabaraka wa ta'ala sai ya musu azaba mafi tsananin azaba saboda abin da suke aikatawa na ainihin karyata manzanni da kuma kafurcewa ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ولكل أمة من الأمم رسول دكان وتا الأمة وتقوت الأمة دكان الأمة تزباباتا suna da manzonsu fai za a rasuluhum idan manzonsu ya zo musu wudiya bainahum bil qisti Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunci tsakaninsu da adalci bi adalihi da adalci ba san rusula Allah ya aiko manzanni kullu ummatin lahum rasulun yad'uhum kowace kowace al'umma suna da manzo wanda yake kiransu kiransu da zai yi shine su bautawa Allah tabaraka wa ta'ala kada su yi tarayya da shi da komai wato sannan su bi wannan manzo a cikin akamu da ya zo musu hukunce hukunce na shari'a fa iza kazzabu kazzabu idan sun karyata wannan manzo wadiya bainahum bil qisti bil adli Allah tabaraka wa ta'ala sai hukunci tsakanin su da adalci yu'azzabuna Allah sai musu azaba wa yunjir rasul wa man saddaqahu Allah tabaraka wa ta'ala sai tsirar da wannan manzo da wanda suke ainihin su a gaskata shi wa hum la yuzlamun su kan ba za a zalunce su ba Allah tabaraka wa ta'ala ba zai zalunce su ba akan abin da suka aikata a hukuncinsa ne halittarsa ne kalkan wa milkan wa abidan halittarsa ne bayinsa ne mallakansa ne saboda haka shi zai hukunci wanda ya bi don ya turo manzo saboda yanke hanzari idan wanda ya bi yadda ya bi wannan manzo shikenan idan mutum ya karyata to shikenan kuma sai azaba ta sauka mun fakar zabu fa alakdahu duk wanda suka karyata manzon su sai Allah tabaraka wa ta'ala halakar da su saboda karyatawa da suka yi na'am ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون waɗannan kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu gargadi akan cewa idan sun mutu akwai azaba sannan idan suka karyata ba su yi imani ba Allah zai musu azaba to sai suke tambaya suna tambayan ka ya rasulullahi ya kudu na mata hazal wadu yaushe ne wannan alƙawarin da yake mana cewa za a ma- za a mana azaba ya zo mana tuntuni yake cewa za a mana kaza za a mana kaza to yaushe abun zai faru in kuntum sadiqin in dai daga kai kuke yi abun da kuke fada cewa azaba zai zo in ba mu imani to yaushe zai zo kul ka gaya musu ya rasulallah la amliku li nafsi darran adfa'uhu wala naf'an a ajlibu ba ni ban mallaka wa kaina wani cuta wani abu mai cutarwa da zan tunkuɗe wa kaina ba ko ni amfani da zan jawo illa masha Allah wato zuwan azaban nan ba daga wuri na yake ba daga wurin Allah ne tabaraka wa ta'ala idan Allah ya ce zai aiko shi ba zan tunkuɗe shi ba idan kuma lokacin zuwan sa yayi bai zo ba ba zan jawo shi ba sai yanda Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin mashi'arsa sai yanda Allah ya so an yuqaddirani alayhi Allah ya kaddara shi wato ya kaddara shi a gare ni tabaraka wa ta'ala fa kaifa amliku lakum a haulal azab a hululal azab ta yani kuma zan ainihin zamana duk abin da ka gani ma ya same ni daga wurin Allah tabaraka wataala yake ba ni bane nake jawowa ko ni nake tunkulewa a daga Allah yake abin da Allah ya kaddara a gare ni shi zai same ni to ta ya kuma zan mallaki sauko muku da azaba sauko da azaba daga wurin Allah ne amma wannan illa ma sha Allahun abinda Allah ya so din to daga ciki Allah yake bashi sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwan su faru kamar abin da ya faru da Suraqah ibn Malik lokacin hijira idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin nemi ainihin ta'addanci akan lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Allah ya bashi tasarrufi akan kasa ya ce kasa kama shi ta kama shi ko kuma waɗanda manzo Allah ya musu addu'a suka halaka duk wannan yana faruwa ne cikin illa ma sha Allah abinda Allah ya so sannan mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a suka samu amfanuwa da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu duk wannan yana cikin mashiyar Allah ne tabaraka wa ta'ala to saboda haka sauko muku da azaba ta game ku gaba daya yana cikin mashiyar Allah tabaraka wa ta'ala fa iza jaa wato a likulli ummatin ajalun ko ta al'umma tana da lokaci muddatul maluma li halakihim suna da lokaci sananne wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai halakar da su a idan lokacin ya zo idza jaa ajalun fala ta'khirun idan lokacin ya zo wala ta'akharun ba za a jinkirta musu ba sa'atan ko da awa daya ba za a jinkirta musu ba ko da lokaci daya wala yastaqdimun at wala yataqaddamuna ba za a gabatar da ainihin azaban kafin lokacin ya zo ba kowa lokacin su yake jira kowane azaba lokaci take jira idan lokacin azaban ya zo to ba wanda ya sai ce zai tura abin ya zama he gaba za a yi shi idan kuma lokacin bai zo ba ba wanda zai iya jawowa ya ce a a yi azaban nan yanzu kafin lokacin haka nan kuma kowane rai tana da ajalin ta ajalin musamman lokacin da da aka yanke mata bai za ja ajaluha duk lokacin ta yazo to nan kam dan ma fala akhiruna sa'atan wala yastaqdimun ba za a jinkirta musu ba na sa'a daya ko ba za a gabatar da su mutum ya zama ya koma ga Allah kafin ajalin sa ba sai ajalin ya zo idan ajalin ya zo shikenan sai mutum ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ya rasulullah Allah tabaraka ta ce kullum ka gaya musu ya rasulullah ara'aytum akhbiruni ku bani labari ko waɗannan kafurai ina ta kuma azabu azabu bayatan idan wannan azabar Allah tabaraka ta ta zo muku lailan ta zo muku da dare aw naharan ko da ko da rana azaban ta zo tsakar dare ko da rana ta same ku idan ta zo muku wato ma za a aishin ne stajilu minhu azab akan menene kuke wani abu ne kuke gaggawa cewa azaban ya zo akan menene wa'annan mujrimai kafirai suke gaggawa akan wannan azaban almujrimuna mushrikai ya suke gaggawa akai to ga mu don azaban ta zo da dare ko da rana za ku iya tunkuɗe ta ne idan ta zo a ba za ku iya komai a kanta ba to saboda ku bar gaggawa azaban Allah tana tafe za ta zo muku ko da dare ko rana ko kuma Allah ya jinkirta muku idan kun koma gare shi kwado da wannan azaba azabal hauni azaba na bakin ciki أثم إذا ما آمنتم به أن آمنت كنتم به تستعجلون
Ah, Allah tabaraka wataala ce ko dai idza ma waqa azab halla bikum amantum ko dai sai azaba ko sai lokacin da azaban ta sauka ta same ku za ku ce amantum bihi kun yi imani da shi tubin na bada hukumi azabi za ku ce za ku yi imani bayan azaba ta afku wa zalika la yanfa'u cewa an yi imani bayan azaba ta afku ba zai amfanar ba zai zama kamar irin imanin firawuna ne al'ana sai yanzu zaka ce ka yi imani da ka yi ta barna kunta min al-muslimina ka kasance cikin masu barna sai yanzu zaka ce ka kasance cikin muslimi muslimun a ba zai yiwu ba to kuma ko dai azaban ya riga ya sauka ku ce kun yi imani wannan ba zai amfanar musu ba fa qalu za ce musu al'ana tu'minuna sai yanzu ne za ku ce kun yi imani wa kad kuntum bi tastajilun kuma kun kasance da kuna gaggawa kuna neman istizan saboda izgilanci kuna gaggawa a ce a kawo muku wannan azaba to gashi azaban ta zo yanzu kuma kuna cewa kun yi imani lokacin da yin imanin ba zai amfanar da ku ba saboda ba ku yi imani ba sai bayan saukar wannan azaba din وقيل للذين ظلموا ادركوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون Allah tabaraka wa ta'ala ce sun magilal ladzina zalamu sai ya fada wanda suka yi kafurci saboda inda shirka da zulmun azim a ga waɗannan kafurai wanda suka zalunci kan suka yi kafurci zuku azabal kulli wadanda ne azaba na dawwama ta tabbata har abada hal tuji zauna ai ma tuji zauna illa ma kuntum taksibun ba abun da aka saka muku sai abun da kuke aikatawa aikin ku ne ake saka muku saboda haka jaza'a ma kuntum taksibun sakamakon abin da kuke aikatawa ne man wajada khairan falyahmidallah duk wanda ya samu alkhairi sai ya gode wa Allah tabaraka wa ta'ala man wajada ghaira zalik fala yalumanna illa nafsahu duk wanda ya samu wani alkhairi kuma kada ya zargi kowa sai ya ainihin ya ai a wato wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu akasin alkhairi kada ya zargi kowa ya zargi kansa saboda sakamakon abin da ya aikata ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa sakamakon aikinsa واستنجدك حقه قل إن ربي إلا لحقه وما أنتم بمعجزين tabaraka wa ta'ala ce yastanbihunaka suna ainihin yastaghfirunaka suna neman labari a wurinka suna zuwa rasulullah suna tambayan ka labari haqqun huwa ma wa'atana bi ibn al-azab wal basi yanzu gaskiya ne da gaske ne wai abinda ka mana alƙawari na cewa za a mana azaba za a yi tashin kiyaman nan da gaske ne ba idan mun mutu ba kawai shikenan komai ya ƙare Allah tabaraka wa ta'ala ce ka gaya musu ya rasulullah kul i wa rabbi ka gaya musu kwarai haka ne lallai haka ne na rantse da ubangiji wannan azaban gaskiya ne kuma tashin alkiyama wa innahu lahaq wallahi gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizin ay bi fa'itina kuma ku ba za ku tsere ba ba za ku tsere a wannan azaba ba lallai za in kun mutu azaban tana tafe za ta same ku ba kuma wanda ya sai ku ce ya tsere wannan azaba lokacin da ta zo ga abin da zai faru da ku a cikin aya ta gaba ولو أن لكل نفس ظلمت ما جمعت لنفسدتهم بها فلن ندامت لما رأوا العذاب وجزاهم بالقسط وهم لا يظلمون
Allah tabaraka wataala ya ce to azaban gaskiya ne za ta faru idan ta faru ba ku isa ku tsere ba walau anna li kulli wa- walau anna li kulli nafsin zalaman ma fi ah, ma fil ardi jami'an min al amwali da ce dai rai wanda ta yi zalunci a ce duk abin da yake doron kasa nata ne jami'u amwalid duniya duk abin da yake kan duniya duka mutum nashi ne sannan kuma yayi kafirci yayi zalunci to a ce ran lahira laftarar bihi min azab yawmal qiyama yanayi zai bada fansa da duk abin da ya mallaka na duniya a ce kar a masa azaba zai bada wannan abun to Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi wannan fansan ba akan abin da ya aikata na kafirci na ainihin zalunci wa sarru nadama ala tarkil iman sai su koye ainihin nadama akan barin imani da suke suke to kar ku nuna cewa kun razana kun tsorata kun yi nadama kan wannan sai su koyi wannan nadama lamma ra'ul azaba yayin da suka ga wannan azaba akfaha ru'asahum an du'afa allazina adalluhum makabat ta'yir wanda suke shugabannin su jagororin su sai su koye wannan ainihin nadama su koye wa masu rauni wanda su suka fitar da wannan waɗannan masu raunin saboda tsoron kada su aibata su zai ce ai ba komai ba za su nuna cewa sun yi nadama ba wa qudiya bainahum ai bainal khalaiqi bil qisti Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya hukunci tsakanin halitta da adalci wa hum la yuzlamun Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai zalunce su ba yayin da kafirai dan wuta suka shiga wuta za su yi nadama nadamatul abadi nadama ce ta har abada nadama ce wanda in an yi ta ba za a samu dama da za a dawo duniya a gyara kan nadaman da aka yi ba dama shau yace nadama ta kasu kashi hudu akwai nadamatu yomin akwai nadamatu amin akwai nadamatu umrin akwai nadamatu abadi wato akwai nadama da mutum zai yi nadama ce ta wuni da kadai daga wunin ya wuce wannan nadaman ta wuce akwai nadama da mutum zai yi nadama ce ta shekara idan shekarar ta wuce shikenan wannan nadaman ta wuce akwai nadama kuma ta har abada wanda idan mutum yayi wannan nadama har abada wannan nadama tana bin sa ba za ta yanke ba wato nadaman wuni shine wanda man bakar lissafari wanda ya san maka zai tafiya sai ya fawudiya da am sai aka bashi abinci sai iyali ta ce ka tsaya ka karya mana kafin ka ainihin tafi fam tana min al'akali sai ya ke ce a ina sauri ai za mu haɗu da wane ma in mun haɗu ko kuma wuri kaza ne za a kaza kaza kaza sai ki cin abincin idan ya tafi walam ya ji da am na da mayo mu sai ya je inda ya tafiyan sai bai samu abincin ba to zai wuni a cikin wannan wunin yana cikin nadama saboda kin cin abinci da yayi zai wuni cikin yunwa saboda bai samu karyawa mai kyau ba to wannan shine nadaman wuni sannan a wa- a sai ce odattu law anni akaltu sai ce ai na so ina ma da na ci abinci kabla khuruji kafin in fita wa hazihi nadamatun saghira wannan nadama ce karama a yawmun wahidin nadama ce ta wuni guda daya zai wannan irin nadama wa nadamatul ammi man takhara anil bazri a badar zar'i yanda waqtul hasad ila ami maqabil da dama ta shekara kuma wanda yake manomi yana zaune lokacin da ake shuka bai yi shuka ba har lokacin shuka ya wuce ya zamanto an wuce shuka to shikenan sai ya zamanto ya yi nadama lokacin da ake girbi ya zamanto ana girbi amma shi ba abin da zai girbe saboda ainihin bai yi shuka ba lokacin da mutane suke shuka to shi sai ya zamanto ya yi nadama na wannan wuni saboda a na wannan shekara gaba ɗaya ya kowa ya girbe duk lokacin da ya je sayan abinci idan ya ji da tsada to sai ya zamanto ya ce kai ina ma da na yi noma ai da na yi noma ba zan fuskanci wannan tsada na fuskanta ba to saboda haka wannan shine nadama na shekara zai wannan shekaran gaba ɗaya yana cikin nadama wato wa nadamatul umri sai nadama na uku nadama na rayuwa gaba ɗaya wanda mutum zai nadama a rayuwarsa man tazawwaja imrata su'in yandamdu da hayatihi wato wanda ya ainihin auri mace wanda take mummuna bai ainihin zaɓi mace saliha ya aura ba ya auri mace mai mummunan halaye mai mummunan ɗabi'a to wannan zai nadama ya rayuwarsa gaba ɗaya wannan shine namatul umri zai rayu cikin rayuwarsa kullum yana cikin nadama yalla jira dan kare wannan nadama ba za ta kare ba za ta yanke ba dole hayati matsayar rayuwarsa wannan shine nadama na uku nadama na hudu nadamatul abadi nadama ta har abada yalla ce ta kauli alin nari yanda muna abadan shine wanda za ta faru da yan wuta za su yi nadama har abada tilka yin nadama wannan kuma nadama da za su yi na har abada ita ce nadama na har abada kamar yadda mai rul bayani ya kawo wannan kissa a cikin wato wannan bayani na zamu yi guda hudu a cikin tafsirinsa na'am لله ما في السماوات والأرض ألا إن أحسن الله أكبر ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Allah tabaraka wataala ya ce ala litambi inna lillahi ma fi samawati wal ardi abin da yake sammai da abin da yake cikin gasai duk na Allah ne tabaraka wataala ala inna wa'dallaha saurara ku ji alƙawarin Allah na azaban nan da zai muku tunda kun yi imani fa gaskiya ne wallahi gaskiya ne zai faru walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba su san cewa ba su san wannan alƙawarin na Allah gaskiya ne ba su gane cewa abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin gasai duka na Allah ne tabaraka wataala ko kuma malaman ishara suna cewa ai lillahi wato ma fi samawati ma fil ardi abinda yake cikin sama'u da ardu duka lillahi wato ma bainahuma kenan isharori akan abubuwa guda uku to shikenan da sama'u da ardu da abinda yake cikin su duka na zaci ne tabaraka wa ta'ala na masarin ƙarshe ne masarin zaci tabaraka wa ta'ala kuma alƙawarin Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya ne idan mafi yawan su ba san wannan abun gaskiya bane sai ran da suka gamu da Allah za su gane cewa abin da suke kai suna kan bata ne lokacin da za su yi nadama nadama ba za ta amfane su ba ba za a ba su daman dawowa su gyara akan abin da suka yi kuskure suka ainihin aikata mummunan aiki ba na'am shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake da sammai da kasai duk suke nasa wanda yake da alƙawari na gaskiya wa yuhyi wa yumiit shine yake rayawa kuma shi yake kashewa Allah tabaraka wa ta'ala kuma wa ilayhi turja'un gare shi ne za ku koma Allah tabaraka wa ta'ala yi fi dunya wal akhirah Allah shi yake rayawa a duniya da lahira wa yumit kuma shi yake kashewa wa turja'una fil akhirati ilayhi gobe lahira za ku koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa yujazikum bi amalikum Allah sai ya saka muku da ayyukanku abinda kuke aikatawa duk wanda ya aikata aiki mai kyau to shikenan wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata aikin alkhairi ko da kwayan zarra ne idan ya je lahira zai ga wannan aiki wanda ya aikata aiki ko da kamar kwayan zarra ne da sharri zai samu wannan aiki Allah sai ya saka kowa gurgudun aikinsa dama aljanna matakin ta na farko wato sakamako ne idan a saka musu akan abin da suka aikata a cikin wannan aljanna idan an ba su sakayyar su to sai kuma a ba su ƙari kamar yadda makaranta ayar jiya ƙarin sai zamanto wannan kofaran Allah ne tabaraka wa ta'ala sai zamanto ƙarin ya fi girma ma akan sakamako wato ya fi sakayya da aka musu warduwanu min Allah akbar sai samu yardan Allah tabaraka wa ta'ala awwaluha adawun wato wa wasduha ridawun wa akhiruha liqawun farkon ta aljanna baiwa ne ke gane na Allah tabaraka wa ta'ala sannan zakiyanta samun yarda ne na Allah tabaraka wa ta'ala karshen lamarin aljanna gamuwa ne da Allah tabaraka wa ta'ala za a gamu da Allah sai a samu gamuwa da Allah ya fi komai dadi a cikin abin da aka samu na cikin aljanna din يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ya ala makkata kad ja'atkum mau'izatun min rabbikum hakika wazi ya zo muku daga ubangijinku a wazi ya zo muku daga ubangijinku a wazi ya zo muku daga ubangijinku a kitabun fihi malakum wa wa alaikum wannan littafi ya zo muku duk abin da ke gare ku da abin da ke kanku ya zo muku wa huwa alquran shine alqurani wa safa alquran bi annahu mau'izatun Allah tabaaraka wa ta'ala sifanta alqurani akan cewa shi ita qur'ani shi qur'ani wa'azi ne yadu nas ila ma fi alkhair ad-daraini qur'ani yana kiran mutane ne zuwa ga abin da yake alkhairin gidaje guda biyu alkhairin duniya da alkhairin lahira duka yana cikin alkur'ani faman imtasala amrahu naja duk wanda ya bi misaltu ya bi umarnin alkur'ani to ya samu tsira duniya da lahira wa man khalafahu halaka duk wanda kuma ya saba alkur'ani to nan kan ya fada cikin halaka na duniya da lahira wa shifa'un lima fi sudur shi alkur'ani waraka ne da abin da yake cikin kiraza ay yahdi wa yahdi at-talina ila al-aqaidi sahiha wanda suka bi alkur'ani suke karanta shi zai shirar da su zuwa ga aqida wacce take sahiha aqida wadda take mai kyau fa yunjauna min al-aqaidi al-fasida za su tsira daga azab wato aqidodi wanda suke masu ainihin batattun aƙidodi da shakka duka alƙur'ani idan mutum ya bi shi zai tsirar da shi wa hudan ya diman yanqadhu min ad-dalala qur'ani kuma zai shiryar da su zai tsamo su daga bata yanqadhuhum min ad-dalala qur'ani zai tsamo su daga bata sannan wa rahmatan lil mu'minin wa rahmatan lil mu'minin sannan qur'ani rahma ne ta mu'minai wannan abubuwa guda uku ne hadhihi shari'atun wa tariqatun wa haqiqa wato mazahiru ne shari'a ne da ɗariƙa da haƙiƙa alqur'an ja'a mau'izatun min min rabbikum shi alqur'ani ya zo wa'azi ne daga Ubangijinku, hazihi shari'a, wannan shi ne shari'a, Ƙur'ani ya zo da wa'azi, dama shari'a wa'azi ne, amma wa'azi idan ka bi wannan shari'an shi kenan, kuma ƙa'ida idan ka bi shari'an ita za ta kai ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, dama shar'u ne, idan karanta shi ta ba sai kai ya nuna maka arshu, shar'u in ka fara da ƙarshen ainun din ainun rawun shi ne sai ya kai ka zuwa ga arshu, idan ka bi shari'a ita shari'a shari'a sai ta kai ka zuwa ga arshu, wato matakin farko kenan shari'atu wannan shine shari'a wato wazi da alqur'ani yake yi wa shifa'un a lima fi sudur abinda yake shirya wato hudan a hazihi bariga shifa abinda yake cikin zuciya a da kuma shari'a wannan shine dariqa wa rahmatul lil mu'minin hazihi al rahma ga yayin mu'mine kuma shine haqiqa to waɗannan abubuwa sune abubuwa guda uku da shi yake faɗa cikin risatul muntaqimi wa ma qultum min anna muridiya ya'ud muntali'un min asrari hadarati salat fanam walakin aina muridi minkum kamar dai inda kuka faɗa muridi na wata jaka ne da yake cike da asire na hadarori guda uku to haka ne yake amma ina muridin nawa yake a cikin ku wanda yake cike da waɗannan abubuwa guda uku yake cike da shari'a da dariƙa da haƙiƙa da dukkan ainihin mazharorin su islam imani isan da sifa da suna da zati dukkan sauran nau'in su ina muridin yake wanda yake cike da waɗannan abubuwa wa huwa awzu min kibriti lamar ai ya fi jarzeba tsada a cikin ainihin lamarin samun sa a cikin mutane in dai kamar yadda ka siffanta ne haka ainihin shi ya faɗa cikin risalul muntaqin na قل بفضل قل بفضل الله ورحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Allah tabaraka wa ta'ala ce ka gaya musu ya Rasulullah a bi fadlillahi da falalan Allah shine al-Islam shine musulunci wa bi rahmatihi al-Qur'an da kuma rahmar Allah shine al-Qur'ani fa bi zalika falyafrahu to da wannan ne wato ya kamata su yi farin ciki a su yi farin ciki da falalan Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ainihin rahmarsa a wannan farin ciki da al-Qur'ani wato musulunci da al-Qur'ani huwa khairun mimma yajma'un shi yafi alkhairi kan duk abin da suke tarawa wani taro da za su yi da dukkan wani farin ciki da za su yi to in ba farin ciki da falalan Allah da ramar Allah bane to bai kai wannan farin ciki da ramar Allah da ainihin wato falalan Allah tabaraka wa ta'ala ba falyafra ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlillahi allazi huwa al-islam Allah tabaraka wa ta'ala umurti al'umma manzo Allah su yi farin ciki da falalan Allah shine musulunci wa rahmatuhu da kuma ramin Allah tabaraka wa ta'ala allati hiya al-qur'an wanda ita ce al-qur'ani falyafrahu bidhalika Allah tabaraka wa ta'ala ce su yi farin ciki da wannan allazi min indillahi tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da yake wurin Allah huwa khairan mimma jama'u min al'amali wal aqwali ya fi alkhairi akan abin da suka tara na ayyuka da abin da suka tara na aqwal saboda annasu fi ni'amin ala aqsami saboda mutane duk lokacin da suka samu ni'ima sun kasu kashi kashi akwai man yafrahu bin ni'ma li'annaha li'annaha mula'ima li shawati akwai wanda in an bashi ni'ima zai farin ciki da wannan nema saboda ni'imar ta dace da sha'awar ransa abin da yake so ne ya samu to sai ya ringa farin ciki da abin da ya samu wa hawa nafsi kuma ta dace da hawan hawan kansa wato sir ransa sai ya ringa farin ciki da wannan wa minhum man yafrahu bi ni'matin li suduriha min Allah tabaaraka wa ta'ala daga cikin mutane kuma akwai wanda zai farin ciki da ni'ima saboda yana kallon ni'imar ta taho ne daga wurin Allah yana ganin wanda ya bashi ni'imar Allah ne tabaraka wa ta'ala saboda haka yake farin ciki wa minhum man yafrahu billahi tabaraka wa ta'ala bi gad'in nazira an ni'ma daga cikin su kuma akwai wanda yake ainihin farin ciki da Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da kallon ni'imar ba yana farin ciki ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya san da shi ya bashi wani abu to sai ya ringa farin ciki da Allah din wanda ya nima tabaraka wa ta'ala wannan shine kololuwar ainihin wato matsayi a cikin musulunci kai farin ciki wato wafra bi man un'ima inna in in uqilta shi yace kai farin ciki a la tafran bi nimatin un'imta wafra bi man anama ina qalta kada kai farin ciki da nima da aka baka kai farin ciki da wanda ya ma ni'iman in dai kana da hankali shine Allah tabaraka wa ta'ala a zakkarahumullahu bin ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala su banu Isra'ila Allah ya sanar da su da ni'imomi yace uskuru ni'matallahi allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomi ta ku tuna ni'imomi uskuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imomi na da nayi muku ni'ima akan ku wato zakkarahum bin ni'mati wa zalika maqamuhum Allah tabaraka ta tuna da su da ni'imomi saboda shine matsayin su su ba su damuwa da abun duniya da abun da aka musu la yafrauna illa bin ni'ma ba sa ainihin farin ciki sai da nema la yajiduna al-farha illa bil mun la yajiduna al-farha bil mun'im ba sa samun farin ciki da ainihin wanda ya musu neman shine Allah tabaraka wataala wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah ya ce musu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Allah sai ya ce musu ai hum yafrahuna bi kaunin ni'mati sadira min Allah bi fadlillahi saboda su al'umma manzo Allah suna farin ciki ne saboda ni'imar sun same ta ne daga wurin Allah tabaraka wataala ta samu ne daga wurin Allah fa farihu bi zalika sai suka yi farin ciki da cewa ni'imar daga wurin Allah tabaraka wataala take wal khawasul khawas to su kuma khawasul khawas minhum man yafrahu billahi fakat a cikin su akwai wanda yake farin ciki da Allah ne kadai ba ruwansa da ni'imar yana farin ciki ne da Allah tabaraka wa ta'ala qulillah thumma zarhum fi khawdihim yalabun Allah tabaraka wa ta'ala na siffanta wadannan bayan Allah ya ce kawai ka ce Allah ka bar suna cikin kutsawan suna ainihin wasa a cikin abin da suke kutsawa cikin wasa huwa ma siwa Allah tabaraka wa ta'ala shine abin da yake wani Allah tabaraka wa ta'ala wannan su fi shukuri aidan aka samun haka nan mutane idan sun samu ni'imar akan nema sun kasu kashi kashi sannan akan idan sun samu ni'imar wani irin godiya ya kamata su yi nan ma sun kasu kashi kashi a cikin mutane akwai minhum man yashkuru ni'ima akwai wanda zai gode wa Allah akan ni'imar da ya samu sai ya ringa godiya akan ni'imar wa minhum man yashkuru ni'ima a cikin kuma akwai wanda yake gode wa wanda ya ni'imar wato yana gode wa Allah ne tabaraka wa ta'ala wanda shine ya musu ni'ima wa minhum man yashkuru da'iman akwai kuma wanda kowane lokaci kawai alhamdulillah ala kulli halin kamar da sina rasulullah sallallahu alaihi faɗa akwai wanda kowane hali yana cikin godewa Allah ne tabaraka wa ta'ala a kowane lokaci yana cikin godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine kurewan ainihin godiya mutum ya zamanto abdu wato bawa ne wanda yake cikin godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto abdun bawa wato kowane lokaci bawa yana cikin godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala imalu ala dawud shukr wa qalilan min ibadiy shukur ku aiki na godiya mutane annabi dawud idan ne daga cikin bayi suke godiya shi kuma shukuru dama godiya ne na aiki kamar inda Allah ya ce imalu ala dawud shukr ku aiki na godiya shi yasa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yi ibada har kafafuwan suka kumbura mun tambaye shi ya rasulullah kai ne fa Allah ya ce la yaghfirukallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara sai ya ce afala akuna abdan shakuran ba zan zamanto bawa mai godiya ba wato idan ka gode sai kai ibada rike nuna cewa ka gode wa Allah kan wannan ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya maka za mu tsaya kan wannan aya abin da faɗa dai Allah ba mu lada abin da ya shukura Allah gafarta mana Allah zare mana imanin mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah gara shi lafiya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين